أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم to yace wa qadan nazim bi hadhihi al-abyat thalatha ma bil jami'i wa huwa mulakhas ma bi jawahir al-ma'ani mutafarriqan fi mawadi'a minhum yace malam aw ibn basuti guda biyu yayi talhisin abinda aka faɗa a jawahir al-ma'ani a rarrabe a wurare da ya magana game da jawahir ونفس ما في الجامع نفس عمل ذات كتاب الجامع يجي فلما شب رضي الله عنه فبشو الجامع كافر وطلع على شيء من كلام القول يدوبا بذل من تنفوبا إيه تاقت نفسه إلى أحواله سيرنشو الجامع بيجينا سن سن إرم حالا ينفوبا إيه والوصول الى مراتبه yana so ya sadu zuwa ga irin martabobin da Allah ba su baye falamma kana fi sanati nijin wa sami'ina wa mi'atin wa alfin da shekara ta dubu da ɗari da saba'in da yan kai wato nijin abinda ne bai kai goma ba daga tara takwas bakwai shida biyar har zuwa ɗaya wato shi na ake nijin kaɗan kaɗan wanda bai kai goma bare safar sai shi da mai tafiya min baladihi a ina nam da garin sa ina nam ila madina ta fas sai dai fas wa hawajiha da jabbanta qasidan maqluba yana neman abin da yake nema wa bahidan ya abin mai bincike amma da Allah garbi matuhu da abin da ya mafsara sai da shi min mulaqat rijal ina so ya hada da su bai intaha yake to abin da yazo a cikin jami'i kenan wa fi jawahir al-ma'ani shi kuma cikin jawahir al-ma'ani أنه نجوان المعني بهذه الوجهة أو أنهم كفتمت نشو الجانيين سمع بفاس شيئا من الحديث وتياك رنسوان أبونا لعلم الحديث أفاس ثم اشتغل بملاقات الرجال ثم يتقبل أن منصوبه وبلغ وبلغني ما له في الأبار يهجم على لسان أهل الشرك نافع من الأبار لكما أبو تاكسيا من أصحابه رضي الله عنه daga abokan shirkan Allah ya da shi annahu yace fi khilal al-mujaddid alladhi aqama bi fa'al wanda yake ba wa shi ne wannan shirin labari daga cikin abokan sahabban shirkan yace a lokacin wannan lokaci na tsawon zama da yi a fas a wannan lokaci kana ya haduru ba da majalis ahlul ilmi biha yakan je halarci wasu majalisai na ilimi a fas وأنه, وأنه ارتحل إلى جبل العلم يا تفوان زواك ونولد كنا وأن جديد كما جبل العلم لأخذ القراءة بالتزويد على بعض المتقنين المتقنين لذلك يا ديانه إلى من تزويد ورغم التفقية إلى من تزويد أو أن جبل العلم بتلك البلدة أو أن البلدة وفي سفر وفي سفرة هذه هذه لجبل العلم لو تندي تفونا جبل العلم إنما بالقصد المذكور لو أنت عبد لما قبلا يجي إلى من إلى من إلى من تدويري عبده المطر لقيمة رجل من أهل الغرب في لو تندي أمناني وفي دامنا تيوا ruwa sai ya tsare shi wata gani a wata haima ta wani mutum daga mutanen yamma kamar 20 ne 20 ne shugane zauna wurinsa kamar tsawon shekara 20 a kwana 20 saboda ana ta ruwa da ya zauna wurin nan kullum masau tsana ba san ba da zalika da ya zauna kuma a fas bayan wannan bayan ya bar shi ya koma wazar ala zalika rajuli fa fa hadara da dai wato ya je ya bayyana ga shi wannan mutum fa hadara da dai fa wasalahu radiyallahu anhu bi sallah sai shugane ba shi wata wato wani wata jaka wa a ida ilayya an ya ce da aka zai mutu da a rara a kulli sana shir da ne ba shi wannan jaka ya ce ina so duk shekara an ta zo irin haka irin wani haka ka dinga zuwa ba kana rajulu ya ce a rara a kulli sanatin duk shekara an ta zo ko zai zo sai ji da sallah muhayyatan lahu da rahim ma'duda sai ta da wannan jaka an tuka masa shi da kuɗi وحكايته معروفة بين الأصحاب لا بار وأن مسلم فمنين أغسان صعبا شدا وفي كلام الناظم رحمه الله تعالى هنا نقطة بديعة أقول فائدة من شو أولا أبن سمالا تشهد له تتكي مالا شيئا سوى وفائدة شيء عندما أنصفى تدون فوان لديه لآدم في هلوله من البراغة وجهة الإسلاء المكانة الرفيعة سوى شو الجاني يا سنكل من بلاغة yana da yalwa a tsinkaye da kuma daraja wata take madaukakiya an nuqtatul uqula daga cikin fa'idodin ita to fa'ida ta farko qawluhu da mana yace sumarta sumarta fa sumarta qarhin madul aliya irtaqat haythu atani thumma yace sumarta qad yazo da summa allati hiya litaraqi wal muhla kana nuna jinkiri summa bayan an yi kaza sannan aka karata ita summa tana nuna taraqi wal muhla ليه فارق زي فائدة أن ما حصل الشيء رضي الله تعالى تعالى عنه abin da ya tabbata da shi dan Allah da ya da shi na tawqal na daga wato wato bege da soyayya da kulawa li atba tariqi sarat sufiya ya kula yana bege yana shauƙin ya zo ya mutu baye lam yakun alama alai aktharu an-nas bi hadha zaman irin abin da ba ko mafi yawan mutane ba ba haka suke akan shi ba min kauni saboda kasancewarsu ya nufa nuna bi ɗariƙin iradati nan gairu nazarin suna shiga har yafi hanya ce ta ita irada ba tare da wani duba ba na yi hake cikin hanyar da za ta shiga wala ma'arifatin da ya haƙiƙati ma da halubi ba tare da suna shiga ga iradarsu ba tare da sun san me ya haƙiƙar abin da suka shiga ciki ba wali ma za da halu ba suna shiga ne ba san don me ya suka shiga ba shi jami kafin ya shiga kafin ya shiga ya san me yasa yake so ya shiga ya san dan me yake so ya shiga ka gani ko ya san kuma abin da yake so ya shiga wa inna ma zalika minhum muwafaqatan li ba'd man istahsanu halahu bi sab'i fil waqti la ghayr yace wannan wato dacewa ne ga wasu ga wasu wanda suka kyautata hali halinsa na tabi'a a wannan lokaci ban ba wani wannan ba bal kana tashawwuhu وتوقعنه رضا الله إلى أتباع طريقهم بعد النزل والمعرفة لما قصد إليه والتأكد بفائدة ما عرج عليه كما هو شأن المريد السالك الموصوف حاله في جواب الشيخ نفسه رضي الله عنه لمن فعله عن ذلك التشيشو تجاني واتو abin da ya shiga a cikin faɗin nan sai da ya duba ya tsinkaye kafin ya fara cewa yana so ya bi hanyar sufaye bayan ya yi nazari bayan ma'arifa bayan ya san ya nemi sani da abin da yake nufi a kansa da sakankan cewa da fa'idar abin da yake so ya hau a kai kamar yadda yake shi ne sha'anin muridi mai gaskiya wanda halinsa shi ne abu haka shi aka saman tare da shi a jawabin shi da kansa Allah ya yarda da shi ga wanda ya tambaye shi an zalika ga wannan wa mulaqatuhu wato abinda shudjan ya faɗa المريد الصادق شي مريد صادق هو الذي عرف دلال الربوبية شنو وليس جلال الله وما يجب القيام به شنو وليس أبن له كما تحقيق شنو جلال الله من حقوق الألوهية لذلك بعد حقوق الألوهية وعرف ما عليه نفسه من العجل ثم مريد شنو لذلك shine wanda ya san abin da yake kan yake kansa shi kansa na da gajiyawa san cewa shi gajiyayye ne والكسل دقيقة والإخلال إلى الراحة إلى الراحة والتقاول عن عمل الصالح دواتو وتوفن تردى هوتو دزما غبر أيوك أو نسكاوا يا زمانا a wurinsa abin da ake ce hutu ya jefar da shi ba magana hutu ya zama kuma ya tsaya akan aiki wanda yake mai kyau wannan in qama ma'anan fi ala tilka halati idan muridi ya tsaya a cikin kansa a wannan hali da muka faɗa da ya kawo fi darai ma la gaya ta lahu min al-mabali wato abin da yake na azaba zai rike shi wal abin da yake baya da matuƙa a wannan duniya gida guda biyu duniya da lahira falamma arafa zalika da ya san haka raja'a bi sirki wa azmin wa jiddin wa ijtihadin taliban man yushifu min wahalati da ya san haka ne to sai ya koma da gaskiya da damar ciki da kokari da kokari ne yana neman wanda zai tsamo da shi daga wannan shagala ta shi waya hullu waya waya hullu saqahu wanda kuma zai warware da baibayinsa min asir shahawatihi daga ribata san zuciyarsa ويدله على طريق الوصول ويدله كما الشريعة تشريك عن الوصول إلى أمر رب العباد وعلى حال من جل ذلك قال رضي الله عنه شهد كان الله عليه وها فهذا ونمي ونمي ونمي ونمي ونمي هو المريد الصادق شين مريد الغفية وأما غيره وأما ورونه فهو طالب لا غير طالبين من نيمان مبا مريد با قد يجد وقد لا يجد شي طالبي yana iya samu abin da yake nema yana iya kuma tsayuwa ba zai samu ba muridi sunan talibi sunan ba muridi ba wa min ma zai ce daga wannan tafamu da san ma'ana qaulihim ma'ana fa'in zuwa da take ta albidayatu majallatun nihayat wato farkon mutum shi ke bayyana yadda karshen sa zai zama idan mutum ya fara da himma da kokari da ijtihadi to wannan na nuna cewa karshen sa zai zama zai karshen sa zai kyau zai zama wani abu a karshe kuma sai ya fara da kasala da nawa da lalaci da sabon Allah to yana nuna karshen sa abin da zai zama a karshe to da haka su ba suka ce farkon mutum shi ke nuna nihayancin sa wa qawluhum da kuma su ba suke cewa kullu man kana bidayatuhu ahkama kana nihayatuhu atamma duk wanda farkon sa ya zama yayi kyau ya zama mafi kyau to karshen sa zama shine mafi cika وذكر عن محمد في عوارض المعارف بسنده أتكون لتابع إلى إمام الطريق طريقة الزنيد رضي الله عنه إمام الزنيد الشيء فقط أن مغنى أنه كان يقول إمام الزنيد هنا فقالت أكثر الأوائك والموانع من فساد الابتداع ما في يوم أبوكوان لسكي هنا أسام أبوه ما في يوم أبوكوان لسكي هنا مثل يكيد وأن أبوه فساد الابتداع مون فارقه idan farko ya munana to ba sai ga shi ne zai hana ka samu kacin maburi wa aqwaluhu fil bidayati wa tafsiha wa qawliha asasan lin nihaya kathiratu malamai su baye sun zanzano da yawa akan bidayatu farkon mutum fara farkon mutum bidayar mutum da ingancinta da da kasancewa da yake sun shi ta nihayar mutum sun maganganu da yawa wanda wani da kalmi ba wa garo na huna amma abin da muke bukata a nan bayanin nukta shi ne mai bayanin fa'ida shi ita yadda nazim rahimullah ta'ala bi summa da malam yanzu da summa daga cikin harkar adadi da yanzu da summa li ya'lama li ulama dan azam min zalika abin da ke wadda ga cikin wannan ma ta hada ibarati min min al-ilm abin da ke karkashin wannan ibara ta ne daga ilimi wani yu'rab minhu dan asal daga malam sai aka irtilahi cewa lalle yana da dogon ya da yalwa a ilimi wa khususan musamman fi ilmi tariqa cikin ilmin tariqa rahimahullah ta'ala Allah ya kansa rabbi anhu Allah ya jira an nuqtatu thaniya wa tufaida tabiu yace shi ta'dilihi da malam yace bil irtiqai wato yace sumarta kad himmatu da ya yi ta'abiri da irtiqa idan allabi wa suhud abin da yake irtiqa shine hawa ila ala zuwa ga sama isharar ne ya nuna ila ulumi darajar suje zuwa ga daukakar darajar su ba su bare alaman adahu min da wanda bai ba su ba wa shuhud maratibin da mai daukakar martaba su ala maratib man zuwa daga martabobin wanda ba su ba wa kad taqaddama lana fil muqaddama mun gabatar a muqaddama من الكلام في هذا المعنى او اذا مكذو مغنى او المعنى ما يقولي من فضل ابن ليك وذاكر وعن عارفه ولا بقى من دارس نمبر على ان الكلام سوى ذنشي فيما يشير الى مال السوفية من غير من الكمال ga abin da su ba yi suke da shi na daga kamala suka gabar waninsu walfahar ma la ya kadu ya fi alayhi hasr da kuma alfahari da suke da shi wanda ba za a iya kirdigewa an nuktatu salisa ta uku fa'ida ta uku fi isnad al-irtiqa ila al-himmat al-aliyya thumma irtaqa himmatuhu al-aliyya ya dangana hawhawa himman nan tata hawhawa din nan zuwa ga himma madaukakiya shi ma yace isharatu akwai ila annahu asada bisu yadda abin da yake nufi da su cewa eh khasatan keɓantattu al-muqarrabina wanda suka suna abin kuranta a cikin ne wa ma'lumu yadda abin da ke sanni anna al-himama al-aliyata himmomi madaukaka la ta ta'allaqu ba ta ta illa bil maratib saniya sai ga darajoji da kuma dauka wa yakunu na fa yakunu nazim rahimahullahu ta'ala sai malam ne mun yi muridi ya zama ala hada bisa ga wannan abu jariyan ja gudana alama alai al-aktharuna bisa ga abin da mafi yawa suke kai mimman allafa ga duk wanda suka yi tarihi su tabaqati a cikin tabaqatul awliya wa ghayriha da waranta sai itlaqatihim sufiya a inda suke faɗan kalmar sufa wato sufi sufanci ko sufaye alal muqarrabin suke ambar cewa dai duk inda kaji sun ce sufaye suna nufin al muqarrabuna wato wanda suke abin kusantarwa ga ubangiji kamar da rabi kamar yadda ya bayyana da shi a wani awarif al-ma'arif a farkon littafin na awarif al-ma'arif da kauli da maganar sa da yake wa alam ka sani anna kullu halin sharihin dukkan wani hali madaukaki na azuhu biha bil kitab da muke dangana shi a cikin wannan littafi lissubiya daga zubaye ba wa halu ahlil qurbi hali ne na abota kusanci ga ubangiji wa sufi wanda ake ce kuma sufi huwa al-muqarrab shine abun kusantarwa din kuma kala sannan ya faɗa cikin wannan littafi yace wallahi urafa hadha al-ism ba a san wannan suna ba fi darfai bilad al-islam a gefen garuruwan musulunci sharqan wa gharban gabas sun da yamma li ahli al-qurb ga ma'abuta kusanci wa inna ma urafu an san wannan suna ne lil muttasimina ga wanda suka wato suka alamtu aka musu alama da wannan suna وكم من رجال ديوا اكو مراجع مقربين ونسك ابو قسن دوا في بلاد الغرب اغرورو يما وغير هذا وانت لا يسمون صوفية بعد من صوفية لأنهم لا يتز... لا يتزي لا يتزيون بزين دم باسا واتو واتوا دا وتتفا da har za a kira su da wannan suna ثم قال سنة ما لا يتوى لا مشاحة في الألفاظ واتو بابو واتو wato babu wato bambance bambance a cikin lafazin wasu ce sufaye wasu ce muqarrabu wasu ce masu ibada wasu ce masu zikiri wasu duka dai babu wata mashaha a cikin waɗannan lafazan da ake amfani da su wai ulamu sai asan anna na'ani bi sufiyati abinda dai mu muke nufi da sufaye al muqarrabi kusantattu inda kai an ce sufi to makusanci kenan ga Allah shi yake nufi wa qawluhu da yace kuma wala yu'rafu hadha al-ism ba san wannan suna ba ila akhirih zuwa al-arshe yani yaban da yake nufi fi tadawul al-ammati wa ga yawan amfanin da amma suke yi wa ma huwa jarin alayhi qurbu al-takhadu bainahum da abinda al'ada ta gudana tana gudana suna sukan al'ada suna suna gudana da wannan suna fil galibi amma rinjar wa illa yace ba ga wal istiqra'u ay tabbatarwa شاهد يا شداك هذا لأن غالب المشايخ مكيون شيخني المعتبرين والذلك أبلوا لا إنما يطلقونه يطلقونه يطلقونه على المقربين سنة سنة فأنا وانا سناني وانا ذلك مقصة تابع أبنجي بدليل سبب دليل قوله إن دي فتا في الأوارد إثر ما تقدم قربا أبن دي قباد ما نسوه أبن دي فتا من أوارد المعارض يتم ومشايخ السوفية شيخنا الكوفاري الذين أطلعهم في الطبقات واندسونها في ذلك الطبقات الأولياء وغير هذا ولنك من الكتب الذين من الزفين كلهم دكا سكانوا في طريق المقربين سنا حير أبوهم كفر شوال وعلومهم علما كوفاري علوم أحوال علمي لنحاله انتهى يعني وأنت تعلم ذلك فأنهم يطلقون عليها صوفية sukan faɗi wannan kalma ta sufan sufi فيقال سأل فلان ألف في طبقات الصوفية وأنا يا جالي في أتكين طبقات الصوفية وهذه طبقات الصوفية وهذه طبقات الصوفية وكما كان ينتهي آه وأن طبقات الصوفية ونحو ذلك لما كما كان ويؤيد كون الناظم رحمه الله تعالى هنا قرفب مغنى ما لم يملك المريد هنا قرفب قصد باللفظ الصوفية يعني في لفظ الصوفية إنه هنا المقربين to daga abin da yake karfafa mana yana nuna mana cewa abin da ɗaya mai muri da yake nufi da su baya ɗinnan su ne wanda suke abin kusantawa ga ubangiji ma hu ma'rufun abin da yake sananne min tafarruji sayyidina daga kaɗaita shehu mu radiyallahu anhu Allah ya dace min ulul himmati daga ɗaukaka himma bima lam yuzkar misluhu da irin abin da ba a ambaci wani ba عن أحد من أهل هذا الشأن لجماعة أبو تاوى إن شأني جهاز صار يضرب له المثل لما أنا أثر مثالي لشيء في ذلك أشكون بين الناس فكان المتعنى في سائر الأقفار والبلاد الثوران ساقني مضرورة ولولا خشية الإقالة ما يجب عليه وإنت أوران يوانت مغنى بها la zakartu yake wallahi da na ambata ne a hikaya da labarai addalatu da take nuna wa ala zalika bisa ga wannan ma yasha ne ba azna al mutakidin abin da zai toshe kunnuwan masu inkari wa yurgi mu'ana fal munqatidin ya turmu da hancunan masu masu inkari wa yakfi fil jumlati at-tawatur wal ishtihar yace to ko ba komai abin da ya jeranta da abin da ya shahara cewa an kada an ce sufi muqarrabun ake nufi to wannan dalilin ma ya isa wa hal ya fa'ala an-nas an-nahar shin rana za ta tana buya ga mutane in ta fito ba ta buya to haka kuma wannan suna nasu na sufaye haka ya shahara duk wanda kada an ce sufi lalle za ka san shi wanda yake abin kusanta ne ga Allah na ibada ne ka gani ko ne tsarkake sara'irihi ne ne bin annabi ne zahiran wa batinan النكتة الرابعة اتفاعل توحو في قوله لما لا فقال في درجة أهل الله فإن فإن فإن جعله الجول فإن جعله الجولان في طلبه فإن جعله الجولان في طلب الشيخ مسببا عن تألق الهمة باتباع طريق الصوفية حقيقة عندما لا يسنى يا وتيا وتنا شهود جاني غرب ودن من إلمي وتشين دليلي غراتيسا garata ya himmata da bin hanyar sufaye allazi huwa natijatul nazari wanda shine fa'idan nazarin da ya tsaya yayi da yake so ya bi sufaye wala zama hu bila shakkin wannan himma ko kuma wannan nazarin shine ya lazumci shawar jani bila shakkin ba tare da kwanto ba haka ma taqaddamat al isharatu kama inda nuni ya gabata ilayhi zuwa ga wannan ila an talaba shawul murshid har shawul shay'in nun da zai shirye da shi ila an talaba shay'il murshid wajibun cewa neman shehi wanda zai shirye da kai zuwa ga Allah wajibun wajibi ne wanda zai safar ilai ko da ta kama sai ka je ka neme shi lakin na hadha alwajib wujub sai dai wannan wajibi da aka ce neman neman shehi murshidi wajibi ne min tariqin nazar ta hanyar nazari ne la min tariqin hukumi shari'a ba wai ta hanyar hukuncin shari'a ba ba a ce a shari'a cewa duk wani dole ne a je a nemi shayi murshidi ba in aka ce a shari'a haka yake to ya zama wanda bai san ya yi sako kenan hatta ya kuna tariku asiyan har wanda ya bar neman shayi murshidi a ce ya yi sako sana ka ba wajibi ne min tsarikin nazari la min tsarikin shari fa inna hadha hakika hakika wannan wani kala da ba ba yi mata dariki ko da yake wasu daga cikin shugaban darika sun fara sun ce talabun shayhi al-murshid wajibun فقد خالفه سيدنا رضي الله عنه شوف كان يصعب مدو فيما أجاب به شيئا من أمسى عن هذه المسألة لو أن مسألة أكتب بيش شن إيه نيمان شيء مرشدي وأن ليس هذا أكتبها لألا واجبين هو واجب الحج واجبين عن طريق النظر أما ما واجبين عن طريق الشرع هذا شوف كان يبان أمسى حسب ما نقل نقل جميع ذلك في الجيش الكبير ومن ذكروا أن أسهم لساب الجيش الكبير ونفس جواب الشيخ رضي الله عنه فقال نفس جواب الشيخ جانب لا أكي مكا لا تكبر شواشن لمن شيء مرشدي واجبين هو واجبين الشيخ جانب ليس في نصوص الشرع إلا وجوب توفية القيام بحقوق الله ظاهرا وباطنا باب وانا أبو أتشكل نفسي نشريئة في وجبشن شكا أيوة da haƙoƙin Allah a zahiri da fatimi ala kulli fardin bisa ga kowa min jami'il ibadi daga dukkan bayi wala uzra li ahadin babu uzuri ga wani fi zalika a cikin wannan min tsariki shari ta hanyar shari'a dole kowa ya je nemi wanda zai ba zai san ma yi zai ne farla ainihi wannan dole ne ka da yake nan malakin da zai maka ya za ka yi sallah ya za ka yi azumi ya za ka yi zakka ya za ka yi haji me yake batawa me yake gyarawa wannan wajibi ne dan hukunce hukuncen shari'a ne wannan wala uzra li adam zalika min zalika wala uzra li adam fi galabat al hawa ma uzri ga wani wato zan ka ta zama karin jahishi wa ajazi ko ya gajiya an muqawamata nafsi ga ya fama da ransa akan yaje ne wanda zai zai koya masa waɗannan hukunce hukunce فليس في الشرع إلا وجوب ذلك فهو نعب الشريعة في الشرع ونعب واجبه وتحريم غيره لوجوب الإقال عليه حرم دعوة وننسكما ثم ثم معنا ليما تو أقوبة با الله زي ما تو أقوبة دعا من ذلك واجبين من ذلك ذلك نعمة كسن in ba ka yi ba to ka kayi kayi ka saba Allah wala shaykha yajibu talabuhu ba shehin da aka ce wajibi ne a nema illa shehu ta'lim sai shehi wanda zai karantar da kai mu'alimad din allazi yu'allimuka bi al-umur shar'iyya wanda zai sanar da kai ya ya al'amura na shari'a suke ya hukunta kusan suke allati yutlabu fi'luha wanda ake so ka aikata yutlabu fi'luha min al-amr wanda ake so bawa aikata amran ya ga maka abinda Allah ya ce ayi yayi umarni wa nahayan ya ga maka abinda Allah ya hana yake kar ayi wa fi'la ya ga maka aikin da ake so ka yi wa tarkan ya ga maka aikin da ba a so ka yi fa hada huwa shawu يجب طلبه شردا ومن شيء شيء يوجب علما على كل جاهل ذكر جاهل لا يسوء على تركه بأو بأو برو وني شوى بأسا وني يبن نيمن كير وانا شريا وما وراء ذلك أما وني وانا نذكرين جوني من المشاهد بجوني لا يجب طلبه نيمن تبا واجب من من جهة الشرع تفتك الشريعة لكن يجب طلبه من طريق النظر أما تحيي النظري wannan wajibi ne bi manzilati al-marid ita wurin ba ku misali kamar mutum mara lafiya ne allazi a'dalatu al-allatu wanda ciwo ya wahalar da shi ya zariyar da shi wa ajal an dawa'i ya ya kasa samun magani min kulli jihatin da kowace jiha wa qadamat as-sihhatu kuma fi yaki kuma ya rasa lafiya fa naqulu lahu ya rami sai mutum da irin wannan ciwo in sha al-baqa ala hadha al-marad in yana so wannan ciwon nashi ya ci gaba da zama haka bakiya kazalika ya zauna a kai je ne maganin likitan da zai da zai warkar da shi wayan talabar khuruja in kuma yace mara a to shi na so ya fita daga wannan ciwo ina so ya samu lafiya kamar kowa ila kamalin sihar ina so ya zama ya samu cikakken lafiya qulna lahu to sai mu ce masa alayka bi talabi at-tabib al-mahir lalle in kana so ka fita daga wannan ciwo to ka zama mai lafiya dole ne ka je ka nemi likitan wani allazi lahu ma'rifatun bil illa wanda ya san ciwon da kuke da shi wa asliha ya san ne asalin ciwon wanda ba ya san ko meye maganin almuzil lahu wanda zai gusan maka da wannan ciwo wa kaifa yatanawuli ya ga maka kuma ya zaka sha maganin kamman guda nawa zaka sha wa kaifa ya zaka sha da safe ne ko da rana ko da yamma ka gani ko wa waqatan da lokacin da zaka sha wa halan da hal da lokacin halin da ya kamata ka sha wa salam to kaga haka kam haka malamai na na subaye wanda su suke ma suke suke wanke zukata daga katsar da zuciya take to haka suke dangane da wannan mara lafiya mara lafiya baya da lafiya yayi yayi yayi ya nemi magani ya rasa kuma yana so ya warke ba ya so ya ci gaba da zama da wannan ciwo to in yana so ya warke daga wannan ciwo to kaga ya zama dole a wurinsa ya je ne mai likitan gwani wanda ya san wanda zai san ga dalilin ciwon ya ba shi magani ga maganin da zai sha ga lokacin da zai sha ga adadin da zai sha kaga shi ne aka ba mu istighfari dari maganin kenan mu goge tsatsan zuciyar ba ka istighfari dari a ba ka salatu annabi dari a ba ka la ilaha illallah dari an ba ka maganin kenan a ba ka kuma lokacin da zaka sha ka sha da kai da safe kai da yamma ka gani go kan man wa kai mutai da wahala to wannan sunan likitocin masu cikin zuciya kenan in mutum ya ce yana so ya gushe daga wannan aibobin zuciya to sai ya nemi sufaye su ne wanda suke gyara zuciya in kuma ya ce a shi zai zauna a haka to shi kenan sai ya zauna a haka wannan ba dole bane sai ya zauna a haka ciwon ya kashe shi ko yawwa su haka abin yake amma wa shaikhi na ta'alimi shine a shari'a neman sai ke wajibi amma shehi na tarbiyya da irshadi neman sa a shari'a ba wajibi bane amma wajibi ne min an tariqin nazar ta hanyar nazari wajibi ne shi yace waraji kalamu man qala min ashwi ka duba man tun man da shi wani suka faɗa game da haka inna man taraka talabar shafi tarbiya duk wanda ya bar neman shafi na tarbiya fa huwa azim lillahi ta'ala ya zama ba ne sako ga Allah wajo zalika inda aka ne sa abin da yasa aka faɗa haka idan qa'idi bi ga wanda ya faɗi wannan cewa duk wanda ya bar neman shafi na tarbiya ya sako kama kamar da yazo a cikin jahil kabir wa bizalika daga wannan ya zaharu zai bayyana laka anna alqawl alfasla kai magana da ta kan ta karshe fil mas'alati a wannan mas'ala huwa ma ajaba bihi shaykhun radiyallahu anhu shine abin da shaykhun jani Allah ya dace ya bada amsa da shi wa bi yastazihu min sirrun nukta sirrin fa'idan da shi ke bayyana al-bushara ilaha wanda aka yi nuni a gare ta fi kalamin nazi a cikin zancen mara to da haka shi dai abin shaykhun jani ya faɗa kenan ba wajibi ba ne an tsariƙi shari'i amma wajibi ne an tsariƙin nazari wasu ko suka ce kai dole nema kowa ya je nema in mutum bai nema ba ya yi sako amma ne shi matuƙar shirku ya ne an tsariƙin nazar ne yake wajibi amma la an tsariƙi shari'i wato fa'ida ta biyar kuma fi kauli ala ta kullu abidin da yake al'ada dukkan wani mai ibada kenan inma ta bi asba qawli fadala fadala ila tanbihin ala ma lam yadhkuru wato dan fadakarwa bisa ga abin da bai ambata ba min maqasid al muridi muridin sadiqin daga manufofin muridai masu masu gaskiya da safari da a tafiya fi bidayati a cikin farkon lamarin fa inna mu lam yusri bima jarat adatun bai bayyana da abin da al'ada ta gudana ba da su muridai masu gaskiya an yaqtaduhu bi safari sun yi nufin sa a cikin tafiya illa bi maqasidin wahid sai da manufa daya wa huwa talabul mulaqati shine suna neman su gamu da ahalin Allah ta'ala ga mutanen Allah wal hal al hali ku anna lahu maqasid mutaaddida suna da wasu manufofi daban-daban minha daga daga gare ta wa huwa ahammuha shine kuma mafi muhimmanci hada alladhi sarra bihi wannan shine abin da ya bayyana da shi wa talabu munaqat ahalin Allah mun nufin shi da ne ya wace ya wata da yake a garuruwa yana so ya gamu da bayan Allah ne ومنها غير غير ذلك وإذن ومن ما يدري وهو ما يشعر به قوله على كل عابد حين أبن ذلك سند مغانا ما لديك على عادة دكا ومن العبادة لأنه عادة عادة منصوب المفعولية المطلقة بحالين والتقدير أبن ذلك أبن قدر أنا فجال في قلب آل الله تعالى جولان عادة كله ya yi yawo don neman mutanen Allah irin yawon da al'adar dukkan wato masu mai da lamarinsu ga Allah masana suke yi amma ma sara bihi amma abin da ya bayyana da shi wa huwa talabul mulaqat rijalul wasilina shine yana so ya gamu da mazaje wa tsarsara da Allah wal ihwan salikin yana so ya samu ya hadu da ƴan uwa masu gaskiya falima bil liqa saboda abin da ke cikin gamuwa din min al fawaid al azima na daga fa'idodi masu girma wal manafi al jasima da amfani masu yawa qala bil saboda haka yake ne ya je gara bi dalabi alillahi ala da kulli abin hawai dan ya je gamu da bayin Allah wannan al'ada ce wacce take dan ya samu amfani ya samu fa'idodi a ciki dan akwai fa'ida babba a cikin gamuwa da bayan Allah sau da aka zai yi mai sauka zuwa ga haka qala bi awari bi hum fal muridu bi liqa'i kulli salikin mazidu wato muridi muridi saddadi ya game da wani mai gaskiya to ba ƙari ya sa zai samu وقد ينفعه لحظ لحظ الرجال كما ينفعه لفظ الرجال wani lokaci kallon tsufaye bayan Allah yakan ƙara ka kamar inda maganar su take ƙara ka kaga dai wa qarish tabiba wa qarish tabil alil minhum bil azrafi aka aka me ya kudu zuriya ce wani lokaci mara lafiya ta zuciya da kallon bayan Allah zai ja warke daga dukkan aibobin zuciya wani kuma sai da maganganu to ana warkewa daga aibobin zuciya da kallon su ko da maganar su wa qatila an jamal la yanba uka lahzuhu la yanba uka lafzuhu wanda ganin sa ba zai maka amfani ba to lafazin sa ba zai maka amfani ba وذلك يجعل أن الرجل الصادق دم متن يذكر يدل على الله تعالى بحاله ينا شريد متن زوج الله بحاله أكثر مما يدل عليه بمقاله في يدعي عند مغنى صلاتك ولي أيك صفور ذاك غني سيد كوي عميد في زوال سيد كوما زوال الله كوي حال صفور شي با يد كومي لكن دك غنشي تكربن سا أهنو لكن دك غنشي مثلا شي زاشي duk inda ka gani karatun alkurani yake duk inda ka gani kowane lokaci dai ba sai yayi magana ba halayensa kurum wani sai shi kai mutumin nan mutumin kirki ne kawo duk wanda ya ba halinsa zai ga mutumin kirki to da yawa wani halin wani bawan Allah shi ke gyara wani ba ba tare ma da yayi magana ba to da haka suka ce man la yan ba'u lazu la yan ba'u lazu wanda kallon sa bai amfana da kai ba to magana sa ma ba zai ba ta amfana da kai ba wa aina yadda li anna nazar al ulama'i duban malami ar-rasikhina tabbatu a cikin ilimi war rijal da mazaji al baligina wanda suka kai shiryaqan nafi'un mai amfani ne wato magani ne wanda yake mai amfani kallon su yanzu adum ila muridi sadiq wa ɗaya daga cikin su zai iya kan duban wa muridi sadiqi fa yastashfi sai ya waraka sai ya nemi waraka bin suzi basiratihi da zarfewar basirarsa husna istidadihi wato kyakkyawan istidadinsa wato kyakkyawan istidadinsa sai ya zama ya nemo warkar da zarfar da basirarsa wasu halihi mawahibar layi alkhasa da cancantarsa kuma ga baye-bayen ubangiji wanda suke keɓar da su fayan zuru ilai nazara mahabbatin sai kalle shi duba na soyayya an basiratin ga basira wa min junudin lahi ta'ala da suna daga cikin rundunar Allah madaukakin sarki fayaksibuna fayaksibuna bi nazarihim ahwalan fanniya a gani ko fayaksibuna sai a tufatar da su saboda kallon da suke yi sai a tufatar da su a hawalan saniya halaye wanda su kuma dauka wa ya habuna asaran wa ya habuna asaran marziya sai a ba su kuma wato wazo wato wato asari labarai ko halaye kyawawa wanda suke marziya wanda suke abun abun yarda inna lillahi ibadan ma la yaji Allah yana da bayi idan nazaru ila shahsin wanda suka kalli mutum aksabuhu sa'aratan sai su ba sai su tafafa da shi azumi da sun kalle shi kawai sai zama sa'idi na duniya da lahira na shaqawata ba'daha da sun kalle shi ya zama sa'idi a sa'adar da ba kuma iya iya cewa bayan sa alhamdulillah Allah ya tabbatar da mu ga ya wa'annan bayan Allah kafi fatiha wannan matar abdurrazak tana asibiti ba lafiya to Allah ba ta lafiya sauran marasa lafiya duka Allah ba su lafiya ga musalla na ta وهذه الأسئلة مستقيمة على أرضها. لا تنسوا الحياة والكثير سنجانا والكثير سنجانا أنت ولينا من أمرنا اللهم أنت مستعان ذلك وأتنا بإجابتك فقد دعنا قوانا على جنات الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين